أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاشم وعلى آله وصحبه والتابعين للمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومدار العظيم الحمد لله زامو كوما كراتن واتو باب المهم إن شاء الله إنني ذا أتاشي في ألف بسم الله الرحمن الرحيم وألف والنون زيد في ألم والهلف في اشتقاق حسان ألم لا صرف إن من حسه للحسن هيان من حياته للهين كالغي والغين من الغيان والهلف فيما كان كالرمان فؤال أو فؤلان كالسنان وامناء سيلا نصر فنهنان وألف الإلهاج مكسورا كذا تركيب مسجد أزمة الشاسي هذا زاد على ثلاثة بدونيا تسجيله لا كالجام فدريا ولا كنور هلفهم في كلمة إلا لتانيس وقانون سلك وأزمة الإسم بنقل علما أو بخروجه أنا الزاني أو أنا الزاني سما أو بدءه نون فراك نرجسي أو فيه زاي بعد دال فكسي أو فيه جيم مع سال أو بكاف صول جان من جنيك أو بكاف ورو ذي الأربع والهماسي أمر بنفل بصو بالقياسي ما لفظه وافق لفظ العربي فقصد من سمى به فيه الشبه لذلك عرفهم فيه ترى في الفقد والمجهول صرفه الأسى وفي الذي على قياسه الأسى لهوق ضد إراده به وره مسامك كذابك هنا كذاك تاني سمما عدل ألفكم تو وألف والنون زيد في ألف wani abin da ke hana sarrafa wani abin da yake hana sarrafa shine ƙarin alif da nuni a cikin alami a baya an faɗi ƙarin alif da nuni a sifa to kuma ƙarin alif da nunin nan yana shiga ga alami ya zamo bai sarrafa ba ina misali kamar usmanu usmanu ko imra baya sarrafa saboda asali da aini ne da ta da mimi alif da nuni din ƙari ne shi yasa ba a cewa marartu bi usmane sai dai marartu bi usmana ko sallamtu ala usmana shi yasa alifi da nuni in suka haɗu da alamiyanci sai su hana sarrafa walhulfu fishtiƙaƙi hassanin alam an samu saɓani tsakanin malamai a game da kalmar hassan suna mashuri ya yake a alif da nuni din da ke cikinsa ƙari ne ya zamo ba zai sarrafa ba kenan sai ka ce sallantu ala hassana ko ko a'a alif nunin na asali ne alifin ne kawai ƙari sannan kenan zaka ce sallamtu ala hassani shine la sarfa ba zai sarrafa ba in min hissihi in ya zama an tsago shi ne daga kalmar hissu hissu wato hassan mai yawan motsi ko mai yawan ji sassan nan ba za a ce sallamtu ala hassanin ba sai dai sallamtu ala hassana lal husni banda inda ya zamo an tsago shi daga husunu saboda a sannan sai ya zamo alifin ne kaɗai ƙari nunin na asalin kalmar ne a sannan sai ya sarrafa kenan a sannan sai ya zamo ya sarrafa hayyanu wanda suna ne mashuri an samu saɓani daga ina aka tsago shi min hayati daga hayatu ne in ya zama daga hayatu ne ya zama alif da nunin ƙari ne ba zai sarrafa ba kenan ko ko daga hairu to da yawa dai sun goyi bayan a ce daga hayatu aka zago ba daga hairu ba shi yasa kenan ashe ba zai sarrafa ba ba zai sarrafa ba kenan kalgayi walgaini min algayyani kamar gayya ne an samu saɓani daga ina aka tsago shi daga gayyu ne ko daga gayyu inda daga gayyu ne to ya zama alif da nunin ƙari ne ba zai sarrafa ba kenan in kuma daga gainu ne to ya zamo zai sarrafa kenan zai zamo wato zai sarrafa kenan in ya zamo daga gainu ne wato wannan kenan wannan fi mata da kan rumani akwai saɓani a cikin abin da yake kama awon rumanu to shi rumanu da alwansa yake fa'alu ne in an ce awon fa'alu ne ashe kenan alif da nunin akalla nunin asaliya ce ita ce lamun kalma ko ko fu'ulani ne in an ce fu'ulani ne ya zama da alif da nunin din na ƙari ne kenan sai ya ce alif da nunin duk ƙari ne sai ya zama ba zai sarrafa ba kenan inda ba an sa masa alba kastinan kamar sinanu shi ma wato fi'alu ne koko filanu ne to shi ma an samu saɓani in an ce alif da nunin da na ƙarshe ƙari ne ya zama kenan ba zai sarrafa ba amma an ce a'a nunin ta asali ce sai ya zabo zai sarrafa kenan wamna usailana usailan wanda yake daga asilu ne aka ce usailan to ba ya sarrafa sai dai gashi a baitin nabiga ya zo da sarrafa shi ko? ya nabiga yake fada a daliyarsa mashuriya wadda wasu suna lissafa ta a cikin mu'allakatu ma amma wasu suka ce tana cikin mujamharatu ne ba mu'allaka ba ce ba ta kai matsayin mu'allaka ba ya ce farkon baitin haka ne usailanin usaila amma ba farkon baitin wai wa qabtu fiha usailanin usailuha ko ayyad jawaban wa ma bi rab'i min ahadi illa al-awari la ayan ko illa la ma ubayyinu to isrifan hannan hannan ko wannan shi ka sarrafa shi ashe alifin ne kawai ƙari nunin ba ƙari ba ne eh eh hannan bilfati husailana shi ba ya sarrafa amma shi hannanu yana sarrafa wa alifin ilhaƙi sai kuma wani abin da baya yake hana sarrafa shine alifin da ake sawa don a yi ilhaƙin wani awo da wani awo alifin da ake sawa don a yi ilhaƙin wani awon da wani awo makasura wadda take makasuriya ita ma idan ta haɗu da alamiyanci sai ta hana sarrafa don ta yi kama da alifin tarihin makasura kaza tarkibu masjid hakanan kuma wani abu da ke hana wato wato na kamar arda arda to ba zai sarrafa ba saboda ya gamu da alifin tarisul makasura wadda take alifin ilhaki alifin ilhaki arda wannan alifin na ƙarshe an kawo shi ne don a yi ilhaki don a yi ilhaƙi to shi ya sa wani alifin ilhaƙin ya hana shi sarrafa yanzu za a yi masa jarra ne da fata muƙaddara a kan alifin ka za ta rikibu mazin sai kuma wani abu da yake haɗuwa da alami ya hana sarrafa shi ne tarkibi mazdi kamar misali ma'adikar ko ba alabak ko hara mautu ujmatu shafi sai wani abin ma dai da yake haduwa da alami ya hana sarrafa shine ujma yanzu in dai alami ne shafi to ba zai sarrafa ba banda inda yake zara suna ne ba alami ba to wannan ujuma ba za ta hana shi sarrafa ba haza ya ba haka za da ala salatatin idan ya zama ya haura harafi uku in bai haura harafi uku ba in dai ba harafin tsakiya ne ke da wasali ba wannan sai ya sarrafa kamar nuhu ko nuhu tunda ba sa haura uku ba gashi kuma harafin tsakiyar sakini ne to sai a sarrafa gashi salamun ala nuhin illa ala ludin biduniya tasgiri banda ba a sa masa ya ta tasgiri ba da zamo baya wato ta tasgiri amma idan ya zama musallar ruba'i ne in aka hada da ya tasgiri to wannan sai a sarrafa shi ba za a lissafa ita yar ba la ka lijali banda kamar kalmar lijamu in aka ambaci mutum haka wato lijamu asalin kalmar ba larabci ba ce linzali su kansu larabawa sun aro kalmar ne kenan daga wani harshen mu kuma muka aro daga wajen larabawa lijamu nasu ya koma linzami a hausa ko? rama lijamin din saboda in an ambaci mutum lijamu mai da shi sunan mutum ba wai su masu asalin kalmar ne suka yi haka ba larabawa ne da suka aro suka yi haka shi yasa wannan lijamu sai ya zama zai sarrafa in an ambaci mutum da shi za ka ce sallamtu ala lijamin sallamtu ala lijamin fadariya ka san wannan wala ka nuhi haka nan banda wanda yake tsakiyarsa sake ne ne kamar nuhu wannan yana sarrafa hulfuhun fi kalama amma an samu saɓani inda yake harafi uku ne amma ya zama na tsakiyar mai wasali ne zai sarrafa ko ba zai sarrafa ba za a sarrafa shi ko ba za a sarrafa ba amma mafi wato wasu da yawa suka ce ba za a sarrafa shi ba amma zancen da ya fi shura shi ne cewa za a sarrafa za a ce sallamtu ala lamakin lamakin illa litanisi sai dai aka sa masa tattanisi to wannan kuma ta tarihin daman ta haɗu da alabiya tana hana sarrafa ko kuma ya zamo suna ne na ajamiyanci gashi kuma na mace to ko da bai haura da fi uku ba sai a ce ba zai sarrafa ba kamar saƙaru saƙaru sai ya zamo ba zai sarrafa ba sausilihi saƙara ba saƙaran ba wa ma'adaraka ma saƙaru ba ma saƙarun ba ba faɗuwa ko saboda ba ya sarrafa saboda tanis wa ƙalunu sana haka nan kalmar ƙalu wadda ita ma dai asalinta kalma ce wadda take ba larabci ba amma wasu suke ganin tun da dacin su a can a harshen su masu harshen ba suna amfani da kalmar a matsayin suna ba wanda yake alami a ma'ana ƙalon mai kyau ƙalon mai kyau shi wanda ake kira ƙalon ɗin karatu da yake karatu a wajen malaminsa na fi'o sai da na shi yake cewa ƙalon kai wannan ka iya karatu karatu naka da daɗi da kyau sai kuma ya zame masa laƙabi ko da haka ɗin kuma ya zame masa laƙabi da kuma sai zama ana suna ƙanun to yanzu da shi ƙanun aka ce tun da alamiyancin nasa zuwa yi asalin a luggar wadda take ta su ba larabawa ba ba alami ba ne shi yasa ke na ashe sai a sarrafa shi a ce sallamtu ala ƙalunin sai a ce sallamtu ala ƙalunin wa ujmatul lismin a cewa sunan nan ba na larabawa ba ne ulima bi naqali ana gane haka ne da cirowa daga larabawa su ce wannan sunan ba namu ba ne hanya ta farko kenan da ake gane cewa suna asalinsa ba larabci ba ne aw bi khurujihi ana zani suma hanya ta biyu shine a ga suna ya fita daga aune-aunen suna na larabci shi suna na larabci daga uku ne hudu biyar ko inda dai harufansa na asali ne umun ta hasimin amsato in jirrida ko wa in zarfi fa ma saba'an ada to auna waɗannan guda uku na larabci guda nawa ne misali suna mai harafi uku awo nawa ne da shi suna mai harafi hudu awo nawa ne suna mai harafi biyar awo nawa ne suna mai harafi uku da ya ana cewa auna aunan goma ne ko saboda sha biyu za a ce to amma sai zabo akwai biyu da ba a amfani da su ko wafi ilun wafi ulun uhumila wal akasu yaƙil ya ƙarashen baitin yake daga alfiyar ɗan malik ne ba fata farida ba ko wafi ulun uhumila wal akasu yaƙil ya ƙarashen baitin aula wadanda kai guda nawa shi dai mai uku an ce yana da goma to mai hudu fa auna auna nawa ne akwai gaban ja'afaru akwai wani akwai irin su kimadar ko ni mai hudu ne akwai irin su juhu juhu dubin ne ko ululu ko akwai kuma a jabar shi mai hudu ne ai mai biyar ne ba ala lilo ai mai biyar ne ko to to idan dai aka ga suna ya zo bai dace da awo ɗaya daga aune-aunen suna na larabci ba to sai a gane cewa ashe asalin sunan ba na larabawa ba ne hanya ta biyu kenan awbat uhu nunun fara hanya ta uku kuma shine duk inda kaga wani suna ya fara da nuni sai kuma ra to ka tabbata wannan sunan asalinsa ba na larabawa bane ina misali kamar narjisu narjis sunan a fulawa ko aufi zayu ba da dalil ko kuma ya zama akwai zera bayan dal a ciki to shi ma alama ce ta cewa shi ita ce alama ta hudu ta cewa sunan ba na larabawa ba ne kamar muhandizu muhandizu to shi ma muhandizu ba larabci ba ne fakisi ka kirsa wannan au fihi jimin ma'asadi ko ya zama gajim gasadi a suna na larabci jin bai haduwa da sani shi yasa in kaga suna ya zo ga jini ga sani to ka san ba na larabci bane ba na larabawa ne asalinsa kamar saulaja awbika ko kuma ga jini ga kafi to shi ba alama ce ta cewa sunan ba na laraba bane kamar min janiku awbika ko kuma aka sami jimi da kafi a cikinsa jimi da kafi to shi ma alama ce ta cewa ba a ba larabci ba ne kamar sukurujatu sukurujatu uruwuzil arba'il kakanan a ce ga suna wanda yake ya kai harafi hudu wani humasi ko harafi biyar a ce ya wofanta daga harufan zalaka shi ne harufan mur binafalin kaga suna ya kai harafi hudu amma gaba daya ba min ba nini ba ra ba ba ba nuni ba fa ba lam a ciki ko ya kai harafi biyar amma ba mini ba ra ba ba ba nuni ba fa ba lam to ka tabbatar wannan sunan ba na larabawa ba ne ya siyu ya faɗi wannan ya su ya faɗi wannan a farida an zalakati wa ma za ta biya ya farko baitin yake wal kafu aw kafun bi jimin jumi'a jama'a ko ko jumi'a husu bil qiyasi kai wannan bisa tsari shi murbi na filin din shi kadai ya kamata a ce an sa a kausin malam zuhu wafaka lafzal arabi idan ya zamo an samu suna na ba na larabawa ba amma sai aka ji yadda ake faɗa ya dace da suna na larabawa to a sannan irin wannan faƙasdu man sama bihi fi history to nufin wanda ya yi ambatan da shi a cikinsa shine abin da aka zaba sai a bi duba a ga me yake nufi yana nufin alamiyanci ne don yana nufin alamiyanci kenan sai a ce ba zai sarrafa ba amma in ba wai yana nufin alamiyanci ba sai a ce sai ya sarrafa akan samu sunaye ba na larabawa ba amma a ji sun dace da awo na larabci kamar misali ishaku ishaku ishaq ba larabci ba ne amma ya dace da wata kalma ta larabci domin za ka ce misalin ashaka ashaka ya nisanta a ba'ada ko kuma ashaka bi ma'ana irtafa shi yasa sai isaku ya zama kamar masari ne na ashaka ko tunda a af'ala if'alu ake cewa a mazarinsa ko a karama ikiraman ko a sana isana to irin wannan ana bin shi manufar mai ambata ko wanda wanda ya ambata shi yasa idan misali wani ya sa wa ɗansa ishaku zai tambaye shi malam da ka sa wa ɗanka ishaku kana nufin ka aro ne daga sunan annabi ka sa masa in ya ce kwarai sai mace ato ba zai sarrafa ba amma in ya ce a ai shi mazdarin asaka ya duba ya ce ishaku sai a ce a to sai ya sarrafa a sannan sai a ce sai ya sarrafa wannan kenan a lijahalihi idan ba a san me manufarsa ba fa urfuhu mu fi hittara a bi al'ada a sannan sai shi sai ya zama shi ne a fili idan ya zama mutane galibi in sun yi ambatan suna dubo wancan sunan ne to sai a ce ba zai sarrafa ba zuka ba mu a nan in ka ji mutum ya sa wa ɗansa isaƙu dubo cewa akwai annabi ne cikin manyan annabawa da aka yi mai suna isaƙu ko to shi yasa a sannan sai a ce ba zai sarrafa ba tun da daman ga abin da ya dubo ko filfagadi in an rasa walfantulu sarfa hulasa amma wanda ba a sani ba wanda ba a sani ba cewa alami ne ko ba alami ba to a sannan a sarrafa shi shi ya fi inganci walmajhulu ko walmajhulu din abin shakafin fagade inda yake an rasa al'adar walmajhulu ko ba a sani ba to sarfo a ce za a sarrafa al'asa shi ne ya fi inganci sarfo din ya zama shi ne mafita al'asa din labarinsa shi kuma filfagade ya rataya da al'asa hudun wa filazi ala qiyasihi idan ya zama an sami suna da aka yi ambato bisa tsarin yanda wanda ba larabawa suke ambato da shi kamar misali aka ambaci wani rurububu ko kuma aka ambaci wani rarbabbu kamar misalin safar john to irin wannan al'asa abin da ya fi inganci luhukuzi shi ne cewa zai riski tsaya maganar larabawa wato za a sarrafa shi ƙirƙira ruhubi wato saboda yawan zuwansa kamar haka cewa za a ɗauka cewa ai na larabawa ne ba na wanda ba larabawa ba ne ƙirƙira ruhubi wara yawan zuwansa haka ya bayyana sai a ce kenan sai ya sarrafa to sai mu tashi ka za ka tane su bima adal ale wanda da ana cewa ko da an faɗa a baya cewa kamar asabar kamar laraba ta ƙarshe za a ringa bin irabi ne amma wannan an nashi afa shi ya sa sai bari sai laraba mai zuwa wadda ko insha Allah ta'ala kaga an yi karatun ran laraba karatun zai zama sai bayan sallah mako yawa an yi karatun laraba mai zuwa sai zama karatun wato sai bayan sallah tun da laraba ta sarrafa ta ai bayan sallah take ko yawa zai zama bayan sallah ne shi yasa insha Allah wannan laraba mai zuwa sai zama a tsaya a bi da irabin an faɗa cewa daga amma ne za a ɗauko ko an kwana kan baiti na ɗari biyu da saba'in da ɗaya ko ala kulli halin da ai an yi kashi biyar cikin ɗari ko ina ko kashi ɗaya cikin ishirin ko yau kwanan nan za ka ji an ce an yi kashi ɗaya cikin goma tafiya ta fara tafiya kenan ko insha Allah ta'ala to Allah ya mana taimako Allah ya ba mu fahimta Allah ya saka masu littattafan Allah ya saka malamu da alheri Allah ya yi da alheri